الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو تلاتين قوة جمادا الأولى إجراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبولا da ɗari hudu da talatin da tara kuma shi ne ya yi daidai da sha shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha takwas kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda wadda take cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano domin karatu da muka saba a cikin wannan littafi mai albarka littafin al'imanu biliyomil akhir wallafar ainihin wato doktor aliyu muhammad muhammad as-sallabi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 44 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun yi karatu ne a abin da ya shafi yanayi da za a tashi a gaban Allah ranar tashin alkiyama ma'ana ranar tashin alkiyama wato rana ce da ake manta nasaba ake manta dukkanin wata dangantaka da take tsakani kowane mutum ya shagaltu ne da abin da ya shagaltu da shi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul muminun فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون da zarar an yi busa a cikin kaho to babu wata dangantaka a tsakankanin mutane a wannan rana wala ya tasa'alun kuma ba mai tambayar ina wane yake Allah ta'ala ya ce kuma kowa zai zo ne shi kadai babu wanda in an zo an yi kira wajen haduwa za a gan shi ya lalubo ɗansa ko ya rike matarsa ko ya ruko mahaifinsa domin su taho gudun kowa shi kadai zai zo kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratu maryam in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda a rana ce wadda mahaifi baya iya amfana wa ɗansa komai hakanan ɗa ba shi da iko na ya amfanar da mahaifinsa da wani abu a wannan rana kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cikin suratul luqman ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatud dunya wala ya gurrannakum billahi garur a rana ce da za ga mutane gurfana akan gwiwoyinsu kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul jafiya watara kulla ummatin jafiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun rana ce da ake bujiro da bayi rana ce da ake bujuro da halittun Allah ga baki daya a gaban Allah subhanahu wata'ala babu wani wanda zai iya buya a wannan rana kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul haqqa yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya da wani haka ne daga cikin halayyar da mutane sukan samu kansu a wannan rana abu na biyu firgici da tsoro da tashin hankali na wannan rana ta alkiyama alkur'ani ya zantar da mu game da wato firgici da tsoro da tashin hankalin da wannan rana ta kunsa a rana ce da za ga mutane suna ɗimaucewa a rana ce da idanuwa sukan kulle a rana ce da ainihin wato tafi ƙarfin zukatan mutane a rana ce da zukatan mutane ke girgiza na daga cikin manya-manyan tsorace-tsorace da za su faru a wannan rana rugurgujewar waɗannan halittu waɗanda muke ganinsu a tattare da mu wanda wannan yana nuna akwai tsoro gamamme wanda babu wani guri da wannan tsoro bai fada ba lokaci ne da tsoron da yanayin ya shafi ƙasa ya shafi duwatsun da ke ban ƙasa ya shafi sama ya shafi taurarin da ke sama ya shafi rana da ke sama kai har wata shi ma ba a bashi ba na daga cikin tsoro da firgici na wannan rana shine za a nike ƙasa za a nike duwar watsu sannan za a tafiyar da su sannan kuma ainihin wato za a sheke su kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa'iza nufi hafi suri na wahida وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة Allah ta'ala ya ce da zarar kaga an markaɗe duwatsu ƙasa ta zama flat ba tudu ba kwari to a wannan rana mai afkuwa ta riga ta gama afkuwa da kuma faɗin Allah ta'ala kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan wannan duk yana nuna cewa za a ainihin wato nike ko kuma za a markaɗe ƙasa sannan ainihin wato kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a wani gurin yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katiban mahila ma'ana rana ce da duwatsu duk da ƙarfinsu duk da ƙeƙashewarsu ake nike su su koma lukui kamar ainihin wato rairayi ko yashi wanda yake mai laushi da gaske kamar yadda Allah ta'ala ya fara cikin wannan aya da muka karanta sannan wata kunul jibalu kal'ihin wato duwatsu za su zamanto kamar al'ihin as-suf al-manfush sannan wata kunul jibalu kal'ihin al-manfush kamar yadda Allah ya faɗa cikin wata aya din sannan innal haqqa tabaraka wa ta'ala yuzilu hadhihi al-jibala amma wadi'iha Allah ta'ala duk zai kawar da waɗannan duwatsun daga guraren da suke a kakkafe Allah ta'ala zai daidaita ƙasa har ya zamanto babu wani guri da za a ganshi da tudu babu wani guri da za a ganshi da kwari kamar yadda alkur'ani ya yi ibara akan haka game da gusar da duwatsu tafiyar da su sheƙe su a wani lokaci wa idal jibalu suyirat wa suyiratil jibalu fakanat saraba sannan wa'izal jibalu nusifat wa yawma nusayyirul jibara jibala wa taral arda bariza wa yas'alunaka 'anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafan la tara fiha 'iwajan wala amta wannan yanayi ne da ita kanta kasa za ta samu kanta a wannan rana sannan Allah ta'ala zai nannade kasa din kamar yanda zai nannade wannan sama da muke kallanta kamar yadda dama Allah ta'ala ce zai musanya ƙasa ba wannan ƙasar ba kamar yadda zai musanya sama ba wannan samar da muke ganinta ba Allah ta'ala ya ce wa ma qadarullah haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun wannan aya sai ta nuna Allah ta'ala zai nannade ainihin wato zai damƙi ƙasa sannan zai nannade sama kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul anbiya yawma nadwi samaa ka bayyi sijilli lil kutub kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin da imam bukhari da muslim suka fitar da shi ya ce ya qabidu allahu al-arda yawm al-qiyama wa yadwi as-samaa bi yamini thumma yaqulu ana al-maliku aina mulukul ard Allah ta'ala zai damke ƙasa ga baki ɗaya ranar tashin alkiyama ya kuma nannaɗe sama gaba ɗaya da hannunsa na dama sannan ya ce anal maliku ni ne mai mulki aina mulukul ard ina masu mulki ina sarakunan da ke ban ƙasa sannan abu na gaba tafjirul bihar wa tasjiruha ma'ana za a ainihin wato balle dukkanin wani teku duk wani ainihin wato kogi za a balle shi domin ya kwaranye wanda daga baya kuma za a ƙone ruwansa gaba ɗaya zamanto ya kafe wa idhal biharu fujirat kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a wani gurin yace wal bahril masjur a wani gurin yace wa idhal biharu sujirat duk dai ma'anar tana komawa zuwa ga abi guda ma'ana za a kunna wuta wanda wannan wutar kuma ta kama sai kuma daga bayan ruwan ya kafe ya bushe sannan gaba ta gaba shine mauranus sama' wan fiɗaruha shine kuma gurin da za mu tashi ƙalil mu'allifu rahimahullahu ta'ala mauranu sama wan fiɗaruha sannan akwai daga cikin abubuwa da za su faru a wannan rana mun ji abin da zai faru da ƙasa mun ji abin da zai faru da duwatsu to yanzu ita kanta saman za ta dinga motsi za ta dinga kaiwa da komowa tana kadawa wanfiɗaruha kafin kuma daga bisani ta kyakkece ta yayyage ita kanta sama ƙwala ta'ala wannan yana nuna maka al'amarin ba mai sauƙi ba ne kuma allah maɗaukakin sarki yana son mu da rahama domin sanar da mu irin wannan yanayi da za a fuskanta yana nuna maka lallai akwai babban tashin hankali da ɗan adam bai taɓa fuskantar irinsa ba a duniya ba kuma zai sake fuskantar makamancin irinsa ba amma yana da alternative yana da damar ya yi shiri ya yi kimtsi ya dan tsaya ya ga cewa me ya kamata ya yi don wannan yanayi alal akalli ya zo masa da sauki tunda akwai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ce al'amarin zai zo musu da sauki amma zuwan da sauki ba abu bane wanda a can za a neme shi tun daga nan za ka nemi abin ya zo maka da sauki kuma a nan za ka nemi abin ya zo maka da akasi Allah ya kiyaye don haka saman nan da kake kallanta tun da kake baka taba ganin ta yi girgiza ba baka taba ganin ta kai ta komo ba baka taba ganin ta kece ta yayyage ba to a wannan ranar za ka gani Allah ta'ala ya ce saman za ta dinga kadawa kadawa mai ban tsoro sannan kuma daga bisani kawai za ka ga tana yagewa a wani gurin ma Allah ta'ala ce ya digewa za ta dinga yi kamar narkakken mai haka za ga bayan kila ta kyakkece din kuma zai ga tana digewa ana so a nuna maka duk al'amura sun canja sabanin yadda ka sani Allah madaukakin sarki ya samu dace qala ta'ala ubangiji ta'ala yace fa idan shaq fa idan shaqqati samau fa kanat wardatan kadihan Allah madaukakin sarki yace fa idan shaqqati samau idan sama ta kece idan sama ta yayyage fakanat za ta kasance wardatan ja kaddihan kamar wato jaffata haka wasu suka fassara wato wardatan kaddihan wasu kuma suka ce wato idan sama ta yayyage din nan fakanat wardatan za ka ganta ta zamanto jajawur kaddihan kamar narkakkiyar dalma kamar yadda dalma take ɗigewa ko kuma kamar yadda kalar dalma abin nan azurfa an narka ta ko mai in an narka shi can ƙasa za ka dinga ganin wani ainihin wato abin nan wato tika ta man can ƙasa za ka dinga ganin sa launi-launi kala-kala to haka yanayin yadda saman bayan ta kece za ta zamanto wardatan ko dai ka ce ja kamar fata ko kuma ta zamanto tana narkewa ka dinga ganin yanayin kalar abin da ke ɗiga ɗin kala-kala mai launi daban-daban kamar yadda dafzar mai idan an narka shi yake ɗan kwantawa a can ƙasa ko zuma in ya kwanta a can ƙasa ko kuma ainihin azurfa in an narka ta wannan shine yanayin daga cikin yanayikan da sama za ta samu kanta ita ma a wannan rana ɗin suratul rahman fahiya fi ashaddi ma takunu min alwahan wato fahiya ita saman za ta zamanto fi ashaddi ma takunu cikin mafi tsananin yanda za ta kasance min alwahan na rauni ma'ana za ta waye gari ta zama rauni bayan ta yi raunin kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a wata ayat da za mu karanta ubangiji ta'ala ce wan shakkatis sama'u fahiya yawma idin wahiya to akwai kuma mafi raunin shine bayan ta zama mai raunin to kuma za ta zamanto ta yayyage kuma za ta zamanto tana ɗigewa Allah ta'ala yake cewa wan shakkatis sama sama za ta kece fahiya yawma idin ita a wannan rana wahiya ta yi rauni tana da rauni kwarai da gaske wa zalika annaha tattaribu ittiraban mahulan mala yace abin da yasa aka ce sama za ta zamanto ta yi rauni saboda za ta dinga kadawa kadawa mai ban tsoro wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace yawma tamuru sama'u mauran ranar da sama za ta dinga kadawa za ta dinga motsawa motsawa huwa tashaqquha taduru dauran shine kyakkece wadda za ta dinga yi da yayyagewa tana kewayawa tana motsi wakila tidaratuha wa taharrukuha li amrillah kila kuma aka ce istidaratuha kewayawa da za ta dinga yi wa taharrukuha da motsawa da za ta dinga yi li amrillah saboda umarnin da Allah madaukakin sarki ya bata wa mauji wa mauju ba'dha fi ba'd da kuma kadawar sashi ya dinga shiga cikin sashi thumma innaha tan wato tatashaqqaqu wa tanfadiru wa tanfariju sannan daga bisani bayan ta haɗe ta mulmule ta haɗe guri guda to sannan kuma za ta kyakkece wa tanfadiru za ta yayyage wa tanfariju za ta tarwatse ita ma sama qala ta'ala ubangiji ta'ala yace idan sama'un shaqqat idan sama in shaqqat ta yaji wa azinat li rabbiha ta yi sauraro game da umarnin ubangijinta ita kanta saman za ta saurari umarnin ubangijinta ubangiji shi zai ba ta umarni ta yi dukkan waɗannan halayyar da ka ji an ce sama za ta yi za ta ture ta sashin ta shiga cikin sashi sannan za ta yayyage sannan za ta ɗige sannan kalata wani yanayinta za ta zama wardatan kaddihan sama ba ta da ikon ta yi haka sai da Allah ta'ala ya ba ta izini shine wa adinat li rabbiha wa huqqat ta saurari izini da umarni ne daga ubangijinta wa huqqat kuma ya wajaba ta saurari wannan umarnin suratul inshiqaq wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce fa kaifa tattaquna إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا الله تعالى يتي فكيف تتقون ta yaya za ku iya kare kawunanku ta yaya za ku iya tsare kawunanku daga azabar Allah in kafartum in hakuka kafircewa Allah kuna da wata hikima kuna da wata hanya wata dabara da za ku kare kanku ga barin kamun Allah ga barin azabar Allah in har kun kafirce masa yauman a wani yini ya ja'alul wildana shiba da yake sanya kananan yara furfura as-sama'u ita kanta sama munfadirun za ta kyakkece bihi saboda wannan ranar kana wa'aduhu maf'ula alkawarin Allah mai afkuwa ne ba wanda ya sai hana wannan abin ya faru وقال تعالى وبنجي تعالى يتي إذا السماء انفطرت إذا سما تياجي وقال تعالى وإذا السماء فرجت إذا سما تكيتي تياجي تبدا فرجت da in shaqqat da in fatarat diyagewa ne da kecewa wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce fa idan shaqqatis sama idan sama ta yage fakanat to za ta kasance ne wardatan ja yanayin launinta kaddihan kamar jar fata ko za ta dinga digewa kaddihan kamar dabzar mai mai kala-kala haka za ka ga sama lokacin da ainihin wato take zagwanyewa bayan ta kekece in ji Allah maɗaukakin sarki ya'ani abinda Allah maɗaukakin sarki yake nufi anan addihan fashabbaha sama Allah ta'ala sai ya kamanta sama fi talawuniha a wajen caccanzawan launinta bidduhuni da jarfata ko bidduhuni da dabzar mai in ya kwanta a ƙasa ko zuma ko kuma narkakkiyar azurfa fi alwaniha wajen ciccanzawan launinta wa huwa ka kaulihi ta'ala wannan yayi daidai wa huwa ka kaulihi ta'ala yayi daidai da faɗin Allah ta'ala yawma takunu sama ranar da za sama za ta kasance kalmuhul kamar man da ya narke kaga ashe za ta narke din ta dinga digewa ranar da sama za ta kasance kalmuhul kamar narkakken man da ke digewa to kaga ashe halayya ita ma yanayin wato yanayin alkiyama halayya ne kala-kala saman za ta zama kaza daga baya ta zama kaza daga baya ta zama kaza har zuwa ƙarshen kuma lokacin da za ta zama to babu ita gaba da da aka babu cin karo a cikin ayoyin karkace a can an ce sama kaza nan kuma an ce kaza kuma can an ce kaza duk babu cin karo yanayin ne farko za ta zama kaza sannan daga baya ta zama kaza kuma kila daga ƙarshe ta zama kaza تكون السماء كالمهل المهل وهو دردي الزيت دردي شيني ددقة دبزة ددقر مي da take kasa shine durdi to za ta dinga digewa wato ko kuma za ka ganta kalmuhul kamar dabzar ko diddigar mai yanayin yadda ta caccanza launi kala kala to wannan game da sama kenan to ina matsayin rana ita kuma ina matsayin wata yaya taurari suke domin duk gaba ɗaya waɗannan a sama suke to sama ita ma bata kai labari ba to ballantana su da suke ɗamfara a sama rana yaya za ta zama wata ya zai zama ina kuma taurari za su kasance shi ne sai mala ya ce abu na biyar takwiru shams wato takwiru shams haɗe rana ture ta guri guda da kuma shafe haskenta to yanzu ka kaddara a nan inda muke cikin nan a ce an ɗauke wuta da Allah ya kake ganin kafin a ce an kunna abin da ake kunnawa na haske to yanzu a waye gari duk ranar da aka yi kuso yaya ƙasa take kasancewa to gaba ɗaya hasken rana zai shafe taurari za su tarwatse wata babu labari duk wanda ya gani da haske shi ya tafi da haskensa daga nan shine yau mai kulul munafiquna wal munafiqatu lilladheena amanu nzuruna naqata bismin nurikum ila rji'u wara'akum faltamisu nura kowa za a gan shi gwargwadon aikin ka gwargwadon hasken ka rana babu wata babu taurari babu duhu ne kawai cikin duhu sai dai hasken da ka tafi da shi daga nan shi sa ranar da munafukai maza da munafukai mata in ji Allah ya ce za su ce wa mumine ku tsaya mu ɗan kunna hasken mana na katabis min nuri ku mun kuna ta haske mu kuma kun gan mu duɗin a cikin duhu ku tsaya mu ɗan kunna hasken mana kilar ji'u sai a ce da su ku koma baya ba anan aka suma ba anan suka samu hasken ba kilar ji'u wara'akum faltamisu nura ku koma baya ku samu hasken su ma a can baya suka samu hasken sai su ɗauka baya ta in sun koma baya a wannan lokacin ba su gane baya ta duniya ba ƙilar ji'u wa ku koma can baya kuma babu koma da sun juya sun ɗauka a bayan da ake nufi bayan da suka fahimta sun ɗauka a can hasken ke suna juya fabduri ba bai na umbi suri sai a sanya shamaki da katanga tsakaninsu da muminai shi Allah ya kiyaye takwiru shams tafiyar da ko shafe hasken rana wa khasfil kamar da kisfe wata shi ma a shafe haskensa wata na nujum da kuma watsewa da tarwatsewar taurari qala ta'ala ubangiji ta'ala yace idan shamsu kuwirat idan rana kuwirat aka shafe aka tafiyar da haskenta wa idan nujumu idan su kansu taurari in kadarat suka gurbata daga irin yanayin da suka saba bayarwa na haske to yanzu sun gurbata ba haske qala ibn jarir ibn jarir at-tabari rahimahullah yake cewa wasawabu indana min alqawli fi zalik zancen da yafi zama daidai mu a wajen mu game da magana akan abin da ya shafi wato idza shamsu kuwirat takwiru shams anna takwira jam'u shay ba'dahu ala ba'din wa minhu takwirul imama ma'ana akwai ma'anoni da malamai suka fassara takwir sai shi ibnu jarir sai ya ɗauki ra'ayi guda ɗaya cikin ra'ayoyin da aka faɗa ya ce shi ne ya fi zama daidai a fassara takwir da shi a takwir shine haɗa abu sashinsa da sashi kila ba a haɗe shi guri guda ba a ɗauko nan a ɗauko nan a ɗauko duk a haɗa shi a gwamutsa shi guri guda wannan shine a takwir wa minhu daga nan ne takwirul imama naɗin rawani a dinga tuma shi ana ta ana ta nada shi guri guda wannan takwirul imama wa jam'u thiyab da kuma hada tufafi ba'dhuha ala ba'din sashi akan sashi ko riga ce ka dauko nan in zaka yi guga ka nunko nan ka nunko nan ka hade nan ka nan to shine takwir haka za a yi wa rana haka za a yi wa wata da sauran abubuwan da suke iya bada haske fa ma'ana qawluhu ta'ala فمعنى قوله تعالى معنى رفض الله تعالى كورت أي جمع بعضها إلى بعض أن حد ساشي إزوا ساشي ثم لفت سنن أن ننكي تكن ترانر فرمي بها أن يورجي ديتا وإذا فئل بها ذلك da an yi wa rana haka zahaba dau'uha haskenta sai ga ya ba haske ana yi wa rana haka za ka ga ba ta haskenta ya riga ya ji sashe babu wa qauluhu ta'ala da fadin Allah ta'ala wa jumi'a shamsu wal qamar kaga takwiru shams din kenan kaga kalmar takwir jumi'a shamsu wal qamar rana da wata za a hade su guri guda fassarahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama kama fi hadith abi hurairah radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara wannan aya ta wajumi ash-shamsu wal qamar kamar yadda yazo cikin hadithin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qal annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ash-shamsu wal qamar mukawwirani yawmal qiyama da rana da wata za a haɗe su guri guda a cure su guri guda ranar alkiyama ya'ani majmu'ani za a haɗe su wato mazlamani za su zamanto sun yi duhu an cure su guri guda an yi wurgi da su don haka ba haske wannujum wal kawakib yanfaridu iqduha fatantathiru wa yadhhabu dawuha fatuddu masu ko fataddu masu taurari annujum wal kawakib duk nau'i ne na taurari waɗannan taurarin gabaki ɗaya to rana ma da tafi su haske kaji yadda ake da ita mai binta wajen haske wata shi ma kaji babu shi to taurarin su ma suna taimaka su dan haskaka su ba da haske to su kuma yaya sai Allah ta'ala su kan sai ce wa idan nujumun kadarat an gaya ma su ma hasken su gurbata zai babu hasken dan haka an-nujumu wal kawakib da taurari gabaki ɗaya da nau'o'insu yamfaridu iqduha su ma tsarin su zai wargaje fatantasiru za su tarwatse wa ya zahabu dauƙuha su ma haskensu zai buce fataɗumasu ya shafe ko fataɗumasu a shafe haskensu su ba za su zama ba haske kamar yadda Allah ta'ala ce wa idan nujumun kadarat ya'ani intafarat idan ainihin taurari intafarat suka tarwatse suka wawwatse wamfara da ikiduha tsarin da suke tafiya a kai na ba da haske shi ma ya zamanto ya samu tafriɗi ya gurɓata wata saƙaɓat sun faɗo alal ardi a banƙasa ala ahalin ardi ga wato waɗanda suke banƙasa wa huwa ka ƙaunihi ta'ala wannan ya yi daidai da faɗin Allah ta'ala wa idan kawakibun tafarat idan taurari in tafarat suka wawwatse suka tarwatse وقال تعالى ubangiji ta'ala yace fa idan nujumu dumisat idan taurari dumisat aka shafe hasken su ya'ani zahaba dauquha ma'ana hasken su suma ya buce an shafe hasken babu to yanzu ba ta inda dan adam zai samu haske ga ana cikin wani yanayi na ban tsoro ana cikin wasu irin abubuwa masu ban tsoro masu ban firgici kuma ga duhu wato in aka ce akwai haske ko da abin tsoro ne ka san da za ka gudu kuma alal akalli ka san ta inda zai tinkaro ka in ma ya zama sai ya halaka ka dai zaka danyi wasu yan dabaru naka to amma a ce a cikin duhu kawai dai ka ce an wanka ma mari baka san daga ina ake marin ka ba kaga akwai akwai mushakka wannan akwai wahala dan haka koyaya shi yasa dan adam ba makawa yana neman haske yanzu ana dauke wuta za ga wannan ya kunna wayar sa wannan dan dan adam baya rayuwa yana bukatar haske yana bukatar haske shi yasa da zarar an ce dare yayi to kowa yana kokarin ya samo wa kansa haske gwargwaron istida'a dinsa in an dauke wutan ne ba wani ya kunna janareto wani ya siyo fitila ya cana wani ya kunna kandir wani ya kunna a cibalbal wani ya kunna fitilar kwai haka dai lalle dan adam yana bukatar haske kuma ka duba irin bala'in haske ko ɗauke duhu ka zauna a ciki aka ɗan ɗauki lokaci in aka kawo haske sai idan ka ka ɗan bashi wani ɗan abin nan kafin ya karɓi ya miƙe ci gaba da karɓar saƙon hasken da aka ɗan adam dole yana buƙatar haske to kuma a ce kana cikin tsaka mai wahala irin wannan kana cikin abubuwa na ban firgici da ban tsoro irin wannan kuma a ce gaba ɗaya rana ta ba haske wata ba haske taurari duk an wargaza su an tarwatsa su babu sai dai hasken da ka tafi da shi daga nan da aka yan uwa kowa ya bakin kokari ga cewa ya dosa na hasken sa tun daga nan ya yi kokari ga cewa ya yi wa batir wato fitilarsa wato zubi mai hasken gaske domin alal akalli ya samu sauki a wannan haske na a wannan duhu na wannan rana ka dai ji munafukai za su zo cikin wannan yanayi su nemi su kunna haske daga wajen mumini Allah ta'ala ya ce musu kilar ji'u wara akun faltami su nura abu na shida tabdilul ab canza ƙasa ita kanta ƙasar da kake kai malamai sun yi maganganu guda biyu game da tabdilul ard fadin Allah ta'ala yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu was samawat wasu suka ce zatin ƙasar za a canza ba sufanta ba wasu kuma suka ce a ƙasar ce dai wanda ka sani amma sufofinta aka canza wasu kuma suka ce a duka biyu an canza wato zatin ƙasar da kuma siffarta gaba ɗaya to za mu ji wannan tattaunawa da malamai suka yi tabdilul ard tubaddalu hadhihi al-ard za a canza za a musanya wannan ƙasar da kake kanta wata taghayyaru sifatuha sifofin ƙasar da ka sani duk za su canza wa yakunu alaiha alhashir tunda za a tara mutane ne a wuri biyu ko taro alhashir sau biyu za a yi to hashir na farko wa yakunu alaiha alhashir wasu suka ce wanda suka ce ita ce waccan ta farkon to suka ce wasu kuma suka ce a'a za a yi hashuru na farko akan ƙasa ta farko sannan wadda za a musanya ita ce za a yi hashuru na biyu to wa yakunu alaiha alhashir mala yake cewa akan ta za a yi alhashuru a tara mutane thumma tazhabu hadhihi al-ardu tamaman yawma yuhsharu an-nas li makan al-hisab amama al-jisr kenan tubaddalu hadhihi al-ard wa tatagayyaru sifatuha wannan kasar za a canza ta sufofinta za su canza ita ce dai kasar kwaskwarima an canza mata sufa an canza mata yanayi wa yakunu alaiha al-hashr al-awwal tarwar farko da halitta za su yi to akan wannan kasar ne amma bayan an caccanza mata sufa thumma tadhhabu hadhihi al-ard sannan wannan kasar za ta tafi kuma to yi mutane na za su kasance kenan ma'ana wannan kasar kaga kenan akwai wannan kasar da muke kanta za a canza mata sufofi tunda kaga duk yanayin abubuwan da kake iya ganewa na alamat babu an musanya an canza to a kanta za a yi alhashuru na farko to in an yi hashuru na farko an tattaru guri guda a darussanmu da suka gabata mun ji a inda za a yi taron mahashar to in aka yi taron a nan gurin to kuma ba a nan za a yi hisabi ba kuma ko'ina sai an jagorance ka sai an ce a tafi saboda haka in aka zo bayan an tara mutane hashuru na farko to wannan kasar ita kuma za ta za ta zamanto babu ita za a tafiyar da ita ita ma to ina mutane za su kasance to a wannan lokacin kuma yuhsharun nasu za a sake tara mutane kuma limakanil hisab wato gurin da za a yi musu hisabi amamal jisir gaban gada ta siradi a gaban gada ta siradi a nan shi kuma za a yi hisabi kenan inda aka yi taron mashar na farko ba nan za a yi hisabi ba za a caccanza kasar a tara mutane a kanta duk wani abu da za su iya gane nan guri kaza ne ko nan kasa kaza ne babu to bayan an yi wannan ita kuma kasar gaba ɗaya Allah zai tafiyar da ita za kuma a kaɗa su za su tafi amamal jisir za su je tsaya daidai wajen siraɗi to anan kuma Allah ta'ala zai yi wa mutane hisabi qala ta'ala ubangiji ta'ala ce yawma tubaddalu al-ard ghayra al-ard was samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar Allah ta'ala ce yawma wata irin rana ce wani yini ne tubaddalu al-ard da za a musanya za a canza kasar ghayra al-ard ba wannan kasar da ka sani ba was samawat ita ma sama za a canza ta wa barazu lillahi halitta gaba ɗaya za su bayyana a gaban Allah alwahid makaɗaici alkahar mai rinjaye waje a fi sahihain hadithi ya zo cikin bukhari da muslim an sahal ibn sa'ad radiyallahu an an karɓo daga sahabi sahal bin sa'ad Allah ya ƙara masa yadda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuhsharun nasu yawmal qiyama ala ardin بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيه معلم لأحد ثم بعد ذلك تنتقل الخلائق إلى أرض الحساب to wannan hadisin shi sa wasu malamai suka ce kai kasar ma fa waccan ta farkon ba kasar nan bace za a musanya ta ne ba wannan kasar bace wannan hadisin suna da yana daga cikin ra'ayin malamai da malaman da suka tafi kan cewa ba wai kasar waccan za a yi mata kwaskwari masu fofinta za a canza ba gaba ɗaya kasar ce ba ita bace kawai saboda sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yuhsharun nas za a tara mutane yawmal qiyamati ranar alkiyama ala ardin akan wata kasa bai za a faratas ba a taɓa yin zunubi a kanta ba afra kalmar afra suka ce mai launin jaja-jaja fara ce an ɗan cuɗanya ta an ɗan gauraya ta da ja ita ƙasar ka ƙursatin naƙi kaman gurasar da aka yi ta da annaƙi garin alkama wanda yake tsarkakakke ba kuntu ba wani abu wanda in an yi niƙan zai yi tasiri wa garin ta yadda garin zai dinga bada wani launi ko wata kala ko kaga wani dishi-dishi a jiki haka kasar take laisa fiha ma'lamun li ahadin babu wanda ya santa kuma babu wata alama da aka sanar da wani da zai iya gane ta shine laisa fihi ma'lamun ita kasar ba ta da wata alama da wani zai iya ganewa ba ta da wata alama cikin alamomin da za a gane wannan kasar ai na santa ko wannan kasar ai kasar kaza ce babu wannan alamar a wannan kasar thumma ba'da zalik sannan bayan haka tantaqilul khala'iq sai kuma halitta ga baki ɗaya za kuma su taso daga can waccan kasar bayda afra ila ardil hisab zuwa kuma kasar da za a yi hisabi ita ma wata kasa ce daban kuma da wannan suka ce kenan yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawati ya nuna hatta taron farko da za a yi na mahashar ba a kasar da aka sani bace sannan an yi wannan taron ba kuma nan za a yi hisabi ba daga nan kuma za a gargada halitta gaba daya a kada su za su je kuma kasar da a can za a yi hisabi ita kuma wannan kasar dabda siradi a nan take an aisha radiyallahu anha an karbo daga ummul muminin aisha Allah ya kara mata yadda qalat tace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tace na tambayi ma'aikin Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi an kaulihi ta'ala game da fadin Allah ta'ala yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawat ranar da za a musanya ƙasa ba wannan ƙasar da suka sani bane ba kasar da suka sani ba ce wasamawat da kuma za a canza za a musanya ita ma sama fa aina yakunu nasu yawma idin ya rasulullah na Aisha ta ce to ina mutane za su kasance a wannan lokacin ya ma'aikin Allah kasar an ce an canza ta ba ita bace to suna ina mutane faqal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala sirat suna wajen siradi suna dab da siradi inda za a hau siradi a wannan gurin suna nan gurin ina fata an gane shi yasa ku fahimci abubuwa guda biyu a karkashin nan akwai malaman da suka ce siffar ƙasar nan da ake kanta yanzu ita za a canza amma zatin ƙasar ita ce siffar ta aka canza ƙauli na biyu suka ce da zatin ƙasar da siffar duk gaba da aka canza da aka yau matubaddalul ardu ghairal ardu was samawat su masu ƙaulin farko cewa zatin ƙasar yana nan siffar aka canza to sai ya zamanto wannan hadisin sai suka ce ita kasar ta farko a nan za a yi taron mahashar na farko to sabuwar kasar da ita kuma an canza sabuwar kasa ce ba wadda aka canza sufar ta zatin ta yana nan ba to ita kuma a can za a yi taron mahashar kaulin malamai na biyu kuma suka ce fa da ita kanta kasar farkon inda za a yi taron ba kasar da muka saba da ita bace an canja zatin ta an canja sufarta Allah ya sa kun fahimci bambancin zantuttuka da aka ummul muminin Aisha ta ce to idan an gargado mutane daga waccan ƙasa ta farko da aka yi taron mahashar na farko an ce za a musanya wannan ƙasar to su kuma ina za su kasance to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ala sirat ya gaya wa ummul muminin Aisha ya ce ala sirat suna kuma daidai wajen sirati wa an tauban wannan hadisi imam al-bukhari ya ruwaito shi وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓo daga ثوبان bararren bawa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yace kuntu qa'iman 'inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace na kasance ina tsaye a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faja'a habrun min ahbaril yahud sai ga wani malami daga cikin malaman yahudawa ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faƙala yana zuwa sai ce assalamu alaikum ya muhammad fadafa'tuhu daf'atan kada yasri'u minha saubani ya ce na tankaɗe shi irin tankaɗar da saura kiris ya ci ƙasa saura kiris ya faɗi faƙala sai wannan bai yahudu ya ce lima da fa'ata ne me yasa ka tunkuɗe ni me yasa ka hankaɗe ni fakultu sai na ce ala ta ƙul ya rasulallah don tsabar tsageranci da fikewar ido ba na ma ka ce ya rasulallah ba kawai sai ka ce ya muhammad faƙalar yahudi sai wannan ba yahudi ya ce inna ma na du'uhu ai mu kawai muna kiransa ne bismihin labi sammahu bihi ahalu muna kiransa da sunan da iyayensa suka raɗa masa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال سيكر مغانا سيتي إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي للي هكذا سونانا محمد كم هكا إياينا سكرة من سونا وقال اليهودي سيب يهودا يتي جئت أسألك زوانا يمك تنبيا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي دشي أينفعك شيء in haddathtuk shin wani abu zai amfane ka in na baka labari ko na baka amsa tambayarka ma'ana zaka musulunta zaka yi imani zaka amfana da amsar da zan baka qal da yahudi kenan yahudu tuba babu yace asma'u bi udhni ina zan da ji da kunne na ji dole ne yadda kuma ba dole bace asma'u bi udhni dan dai jika da kunne na fanakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi'udin ma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dan karci kasa da wani sanda da ke hannunsa fa qala sai ce sal tambayi tambayi abin da kake so ka tambaya fa qala al-yahudi sai wannan bai yahuda yace aina yakunu nas ina mutane za su samu kansu yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawat Allah ya faɗa a cikin alkur'ani cikin littafinka cewa zai musanya ƙasa ba wannan ƙasar da muka sani ba to in har an kwashe ƙasar an naɗe ta tunda an ce ainihin wato Allah maɗaukakin sarki zai damke ƙasa zai damke ƙasa zai nannaɗe sama to lokacin da ya damke ƙasa kaga an canza ƙasar kenan to ina mutane za su tsaya ina mutane za su kasance a wannan lokacin faqal فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يتشي هم في الظلمة دون الجسر سنا ونقري ميته دبدا سرادي shine aljisir aljisir gada kenan shine gada siradi suna daidai wani guri mai duhu kaji wani bala'in shi ma siradin nan za a zo magana akan za ka ji shi ma babu sauki alagafata mala ga masifar da take kan shi kansa siradin kuma alamatin jahannam akan doron wutar jahannama aka shimfiɗa wannan titin na tsirani sannan kuma ga gurin akwai duhu shi ma kaji dan adam yana da aiki mai yawa a gabansa lallai muna da ayyuka manya-manya a gabanmu ya dace ya waje ba mu dinga tunatar da kawunanmu mu dinga gaya wa junanmu gaskiya kuma ya kamata mu yi karatun tanutsu duniyan nan ta daina rudan mu kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana a satin da ya gabata a ayar da muka karanta fala ta gurranna kuma alhayatud dunya wala ya gurranna kun billahi algarur kar ka yadda shedan ya kai ka ya baro kada wannan duniyar ka yadda ta rude ka ta raba ka da Allah madaukakin sarki ta mantar da kai wannan irin babban kalubale da kake fuskanta wa bihadha mala yace da wannan ne yattadihu yake fitowa ƙarara yake bayyana anna tabdila sifati fil hashr al-awwal ila ardi al-mahshar عندما تنسف الجبال والمرتفعات وتسوي الأرض وتسوي الأرض, وتسوي الأرض فلا يبقى في تلك الأرض معلم لأحد وأما ذهاب الأرض بالكلية ففي الحشر الثاني إلى أرض الحساب قبل جسر جهنم والله تعالى أعلم ما لك cewa da wannan dan bayani da muka gabatar abun zai fito maka fili kai mai karatu anna tabdila sifat fil hashr al awwal ashe canza sufofin kasar yana faruwa ne a taron mahashar na farko a nan ne ake canza ake musanya ita kasar ila ardil mahshar zuwa lokacin da za a tafi taron mahashar a daidai wannan lokacin wato fil hashir awwal ila ardil mahshar taron farko za a yi shi ne zuwa ƙasar da za a yi taron mahashar taron farko din to wannan ne aka ce za a musanya siffar ƙasar ga waɗanda suka tafi akan ba zatin ƙasa za a canza ba siffar ta za a canza me yasa za a canza sufar ƙasa to ka saba da ka gani duk inda ka duba za ga gine-gine za ga ainihin wato bishiyoyi za ga duwatsu za ga abubuwa na halittun Allah ga sunan abin ƙasa to a wannan lokacin shi yasa ka ce maka za a canza sufar ƙasa saboda tansiful jibal an wato narkar da ko an wato an nike aljibal duwatsu an sheke su wal murtafi'at da dukkan wani abu mai tudu babu shi wato sauwal ard ƙasa ta yi label wato ta yi label ƙasa ta zamanto wato ta daidaita fala ya baka fi tilkal ard a wannan ƙasar babu wani abu da ya rage ma'alamun da zai zama alama li ahadin da wani zai gane ya gane ai nan gurin shine wannan dutsen ai dutsen kaza ne a wannan ai bishiyar nan ce ta kaza wannan kuma kogin nan ne na kaza to duk waɗannan alamomin an ce babu an shafe su wa amma zahabul ardi bil kulliya kenan wannan sai ya nuna tafsirin ka fahimta yawma tubaddalu al ardu wato a ran da za a fa kasar tabdil guda biyu za a yi mata akwai tabdilu sifat akwai tabdilu zat tabdilu sifat shine ran da za a yi wa kasa a canza ta ma'ana a canza mata sufofi duwatsun da ka sani an nike su bushiyoyin da ka sani an tafiyar da su gine-gine ba komai to ƙasa siffarta ta farko wannan kenan kafin kuma a tafiyar da kasar gabaki ɗayanta shine kuma inda za a yi taron mashar na biyu a nan kuma ba kasar ba ce wannan wadda zatinta a nan aka yi taron mashar na farko sufar aka canza an fahimci fikihun mala na'am ku fahimci abin da malam yake so ya kawo a nan shine kasar yau duk ana kokarin fassara mana yawma tubaddalul ard akwai wato tabdilul ard ta hanyar canza sufar kasar amma zatin kasar yana akwai tabdilul ard ta hanyar musanya ita kanta zatin kasar misali wannan wayar kawai sai aka cire wannan bakar kwaba sai aka sa fara kaga zatin wayar yana nan siffata aka canza akwai kuma ka siyar da ita ka sai wata yanzu in an ganta ko da irin waccan ce waccan ce ba ita ba ce to shine ake so a gaya maka tubaddalul ardu iri biyu ne akwai canza siffar kasar amma kasar tana amma sufofinta duk da ka sani ba su aka canza akwai kuma canza kasar kwata-kwata ba wadda ka sani ba ce to canza sufar kasar amma wadda ka sani din ce ita ce wadda za a yi a taron mahashar na farko taron mahashar na biyu kuma kasar gaba ɗaya ka cokan aka canza ta ba wadda ka sani ba ce yake cewa wa amma zahabul ardi bil kulliya amma game da tafiyar da kasar gabaki ɗaya fafil hashir tsani wannan zai faru ne a taron mahashar na biyu ila ardil hisab lokacin da za a gargada mutane zuwa kasar da za a yi musu hisabi ita kuma wannan kasar kabala jisir jahannam dab take da wato gadar jahannama wallahu ta'ala alam Allah ta'ala shine ya fi sani game da menene ma'anar faɗin sa yau matubaddal ardu ghairal ardi was samawat abu na bakwai سجود الخلائق لله سبحانه عند اتيانه للفصل بين العالمين ونزول الملائكة يا سلام يا سلام halitta gabaki ɗaya za ta faɗi ta yi sujada a gaban Allah maɗaukacin sarki lokacin da Allah ta'ala zai zo zuwa irin wanda ya dace da shi lil fasli bainal alamin domin yin hukunci tsakanin halittunsa wa nuzulul mala'ika da kuma saukowar mala'iku ba da ba'fin nas bayan an tashi mutane min kuburihim daga kaburburansu wa hashrihim bayan an tattare su li'ardil mahshar a ƙasar mahshar wajen da za a taru wa husulu ahwal yawmal kiyama da kuma faruwar firgice-firgice da tsorace-tsorace na ranar alkiyama wa tabdilul ard da musanya hadhihi al-ard wannan kasa wa hashrun nas da kuma sake tara mutane da ardil hisab a kasar da za a yi musu hisabi indal jisr a daidai wannan gadar to a wannan lokacin tanzilul mala'ikatu sufufan mala'iku za su dinga saukowa sahu-sahu an ce mala'ikun sama ta ɗaya za su sauko gaba ɗayansu sama ta ɗaya ta tashi daga aiki a nan za ga ta narke ta yi bindiga ta tarwatsa a lokacin an ce mutane gabaki ɗayansu da aljanu halittu gaba ɗaya su ne za su fara zamantowa wato a taron to idan suka zama an ce mala'ikun sama ta ɗaya sun fi gabaki ɗayan halitta sun ninka su yawa su kuma za su sauko su yi mutane su yi wa halitta gaba ɗaya ƙawanya a lokacin nomo sama ta ɗaya kuma mala'ikun sama ta biyu an ce su kuma sun ninka ta sama ta ɗaya yawa su kuma tasu saman za su sauko su ita ma za ta kyakkyace su kuma za su zo su kewaye halitta da mala'ikun sama ta ɗaya haka za a har mala'ikun sama ta bakwai بعد بعث الناس من قبورهم وحشرهم لأرض المحشر وحصول أهوال يوم القيامة وتبديل هذه الأرض وحشر الناس لأرض الحساب عند الجسر تو تنزل ko tan wato tunazzilul mala'ikatu suhufan mala'iku za su dinga saukowa sahu sahu qala ta'ala bangiji ta'ala ce yau wa yawma tashaqqaqu sama a ranar da sama za ta kyakkece bilgamam da giragizai wa nuzzilal mala'ikatu tanzila za a saukar da mala'iku tanzilan saukarwa za su sauko su ma suratul furqan wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba dhalika al-yawm al-haqq wa man sha'a ittakhadha ila rabbih ma'aba Allah ta'ala yace yawma yaqumu ruh ranar da mala'ika jibrilu zai tsaya wal mala'ikatu da mala'iku saffan malam da an yi sahu la ya takallamuna ba mai iya yin magana illa man adina lahu rahman sai wanda ubangiji mai rahama yayi wa izini wa qala sawaba ya faɗi abin da yake na daidai zalika wannan al-yawmul haq ita ce rana ta gaskiya faman sha'a wanda duk ya ga dama ittakhadha ya riƙi ma'aban makomarsa ila rabbihi zuwa ga ubangijinsa wal maqsud bir ruh abinda ake nufi da ar-ruhu a wannan aya jibrilu alaihi salam shine mala'ika jibrilu alaihi salam wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya kuma cewa hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya amru rabbik kadhalika fa'ala alladhina min qablihim وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله تعالى يقول شن كافري هل ينظرون شن أكوي أبن da ya rage kuma suke jira na su imani bayan aiko musu annabawa da littattafai hal yanzuruna akwai kuma wani abu da suke jira illa an ta'tiyahumul mala'ika in ba kawai jiran mala'iku su zo musu ba aw ya'tiya rabbuk ko kuma أو يأتي ربك أو يأتي أمر ربك أو يأتي أمر ربك تكين سورة الأنعام يكو هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي أمر ربك أو يأتي أمر ربك to haka ne hal yanzuruna yace akwai wani abu da suke jira ne illa an ta'tiyahumul mala'ikatu face kawai zuwa mala'iku mala'iku su zo musu aw ya'tiya amru rabbik ko kuma al'amarin ubangijinka ya zo musu kadhalika fa'ala alladhina min qablihim kamar haka waɗanda suka gabace su suka aikata har zuwa lokacin da azabar Allah ta zo ta tafi da su wa ma zalamahumullah Allah da dai bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yadhlimun sai dai sun kasance su ne suka zalunci kawunansu to lokaci yayi to mu zo kan salisan to bari mu tafi haka wa min hadhihi al mala'ikatu hunalik thamaniyatun minha tahmilu arshar rahman wa min hadhihi al mala'ika daga waɗannan mala'iku hunalik waɗanda za su dinga zuwa suna saukowa a wannan rana thamaniyatun wato akwai wasu mala'iku guda takwas minha daga cikinsu tahmilu arsha ar-rahman daga cikinsu ne suke ɗauke da al'arshin ubangiji ce mala'iku ne masu girma kamar yadda wasu asara suka zo an ce girmansu ya kai daga shahamatu uzun wato irin ɗan wannan santsin gurin da mata suke huda su dan kunne na kunnen wato tafiyar girman mala'ika cikin waɗannan mala'ikun ya kai tafiyar wasu suka ce shekara ɗari wasu suka ce shekara ɗari bakwai daga nan ɗinsa kafin kafaɗarsa idan aka fara tafiya daga kafaɗarsa zuwa shahamatu uzunihi sai ya yi tafiyar shekara ɗari ko shekara ɗari bakwai tazarar da ke tsakanin kafaɗarsa zuwa kunnensa Allah ta'ala ce wal malaku mala'iku ala arja'iha suna sasanninta wa ya hamilu arsha rabbik suna ɗauke da al'arshin ubangijinka faukahum a sama da su yau ma'izin a wannan rana samaniyatun wasu mala'iku guda takwas wa ya'tiya bayan sun zo su ma sun yi sahu a ranar ake kasaitaccen mulki Allah ta'ala wa ya'tiya rabbul izza ubangijin buwaya zai zo lil fasli bainal ibad wasu suka ce arsha rabbika anan ba al'arshin da ka sani ba wato gadan mulkin da Allah a kansa zai zauna yawa mutane hisabi suka ce shine al'arshi anan ba wancan al'arshin ba wasu kuma suka ce a arsha rabbika din shine wa yahmilu arsha rabbika fawqahu ma'ana wasu suka ce wannan al'arshin da Allah ta'ala zai zo ya zauna a kai yayi wa mutane hisabi to wannan al'arshin ita ce wadda ya hamilu arsha rabbika fawqahum yawma idin tamaniya su ne wannan tamaniya suke dauke da ita ina fata an gane wa ya ce rabbul izza lil fasl bainal ibad wa jaa rabbuk ubangijinka zai zo yaya zai zo wallahu ta'ala alam zuwa irin wanda ya dace da shi wal malaku lokacin mala'iku saffan saffan sun yi sahu sahu ai wal hal a halin kasancewar annal mala'ikata mala'iku sufufan sun yi sahu wa ƙala subhana ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce hal yanzuruna illa an ya atiyahumullahu fi zulalin min al-ghamam wal mala'ikatu wa qudiya al-amr wa ila Allah turja'ul umur shin akwai abin da kuma ya rage musu suke jira illa an ya atiyahumullah face kawai ubangiji ya zo musu fi zulalin min al-ghamam a cikin wata inuwa ta girgije ta gajimare wal mala'ikatu da kuma mala'iku wa qudiya bainahum Allah ta'ala ya hukunci tsakanin ya hukunta al'amari a tsakanin su ko wa qudiya al'amr al'amari ya riga ya hukunta ya zamanto ya an zartar da shi wa ila Allah turja'ul umur zuwa ga Allah ne ake mayar da al'amura wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace walau tara idh wuqifu ala rabbihim قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ويوم تراه الله تعالى تيرانا دا ترى ذاك غني إذ وقفوا لوكة دا أكا سوء على ربهم أقبان أبنجدسوا قال الله تعالى ذي أليس هذا بالحق wannan shi ma ba gaskiya bane da aka zo aka yi muku gargadi aka yi muku wa'azi ba ku yadda ba alaysa hadha bil haqq wannan rana ita ma ba gaskiya bace yanzu qalu bala wa rabbina su ce haka ne gaskiya ne muna rantsuwa da ubangijinmu qala fadhuqul azab Allah ya ce ku dan dana azaba bima kuntum takfurun saboda abin da kuka kasance kuna yi ko kuka yi na kafirci wa inda idin tushrikul ard bi nuri rabbiha to a daidai wannan lokacin ne kuma ƙasa lokacin da ubangijinka zai zo to lokacin kuma ƙasa za ta haskaka bi nuri rabbiha da hasken ubangijinta wa yu'ta bi suhufil a'mal to lokacin ne kuma za a zo da littattafai da takaddun ayyukan bayi wa bi shuhud kuma lokacin za a zo da shaidu mala'ikun da suke aiki ta tare da mu wa yabda'ul hisab ya salam a lokacin kuma za a fara hisabi qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha kasa za ta yi haske da haske na ubangijinta wa wudi'al kitab za a ajiye littattafai wa ji'a bin nabiyyin za a zo da annabawa wa shuhada za a zo da shaidu wa qudiya bainahum bil haqq ayi hukunci tsakanin su hukunci na gaskiya wa hum la yuzlamun su ba za a zalunce su ba wa wufiyat kullu nafsin ma amilat za a cikawa kowace rai irin abin da ta aikata za a yi mata hisabi a kai wa huwa a'lamu bima yaf'alun Allah shine mafi sani game da abin da suka kasance ko abin da suka aikata Allah madaukakin sarki ya samu dace abin da muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ko tuntuban harshe ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik